الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar asabar 23 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 17 ga watan uku shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi insha Allah ta'ala idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na wai misali idan sallar idi ta kasance a cikin cikin masallaci ne shin za ka yi nafila kafin a yi sallar idi kwarai da gaske nafilar da ake kiranta ta hiyatul masjid idan a cikin masallaci za a yi idi to wannan bai ya halatta mutum ya zauna sai ya yi ta hiyatul masjid illa kasancewar iya abin da yake sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi idi fili ake fita bayan gari a yi shi sai idan ya kasance gari ya fadada ya zamanto ba zai iya haɗe jama'a ba to ba laifi ana iya samun wani fili na daban a je a yi sallar idi amma yin shi a cikin masallaci wannan bid'a ne a mai da idi kawai a cikin masallaci za a yi sai dai waɗannan masallatai guda biyu waɗanda suke masu alhurma shine masallacin harami na makka da masallaci wanda yake na madina me yasa saboda sallah ladanta na lullunka idan ya kasance a nan ne domin sallah ta farilla ko ta nafila idan a harami na madina ne to daidai take da sallah dubu a wani masallaci wanda ba shi ba idan masallacin haramin makka ne idan ka yi sallah ɗaya ta farilla ko ta nafila wato sai idan mutum ya yi sallah dubu ɗari a wani masallaci zai kai sallar ka ɗaya kenan don haka kasancewar malamai suka ce yin idi a masallacin makka da masallacin madina shi ya fi da afta bayan gari na alaikun salam na wani misali mutum ne ya yi raka'atul fajr a gida ya zo masallaci kuma ba a tare ikamar sallah ba ta asuba misali shin zai yi tahiyatul masjid ko kuma zama zai yi iya abin da yake kan shi dole ne zai yi tahiyatul masjid wannan raka'atul fajr da kai a gida ba ta hana kai tahiyatul masjid idan ka zo masallaci ba a tada sallah ba bai ya halatta ka zauna sai ka yi raka'a biyu ita ce tahiyatul masjid ko da ka yi raka'atul fajr ɗinka a gida amma idan baka yi ta baka zo masallaci to ita raka'atul fajr na tsaya maka matsayin tahiyatul masjid ba sai ka yi tahiyatul masjid ba sannan ka tashi ka kawo raka'atul fajr iya abin da za ka yi sai ka yi raka'atul fajr ta tsaya maka matsayin tahiyatul masjid na'am
wata addu'a idan za ka yi sai ka kawo salata annabi ko kuma dai sai wata da wata addu'a ce wai shin kowace addu'a idan musulmi zai yi sai ya yi salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ko ba kowace addu'a ba. Iya dai addu'a wadda ake kiranta du'a'ul mas'ala kafin ka ce ya Allah ba ni kaza ko kare ni kaza. to mabudin addu'ar shine salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda karmu manta hadisi ya gabata a darasin mu na Tirmidhi kwarai duk wata sala duk wata addu'a da zaka yi ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza mabudin wannan addu'a wanda kuma sababi ne na samun karbuwarta shine gabatar da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ku shine wanda ya fito daga bakin shi salatul ibrahimiya na'am wai baka jin karatun liman shin za ka yi karatu inda yake bayyanawa ne kokari za ka yi ka saurara ba za ka yi karatu ba a inda liman yake ɓoye karatu shine zaka karanta fatiha kuma ba laifi zaka iya zawa da sura amma duk inda liman yake bayyana karatu iya abin da yake kanka shine ka saurari me yake faɗa na'am wai lokacin da liman yake huduba kowane irin zama kana iya yi ko kuma zaman tahiya za ka yi kowane irin zama za ka iya yi banda zama daya-daya wanda ake kiran shi da wato al'iki'a wanda kasancewar za ka tattara kawahuwanka kai musu haka kamar yadda zaman wancan dan uwa da yi to bai ya halatta lokacin da liman yana huduba kai irin wannan zama an gane ko saboda hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya haramta ma mumini irin wannan zama wanda ake kiran shi wato alhabuwa ana kiran shi alhabuwa wannan bayya halatta irin wannan lokaci saboda zama ne wanda baka da amincewar iska za ta iya fita daga jikinka wanda galibi su kuma larabawa sun saba irin wannan zama domin suna da kudirin cewa irin wannan zama mutum bai saukin gajiya har ma suna sanya wani sancir tsakanin nan kinsu da nan sai su daure in ma ka kiraye shi alhiti ba ko kuma ka ce alhabuwa irin wannan zama haramun ne a lokacin da liman yake kudu ba na'am na'am eh
yana iya yi ya yi dan hankalin shi da kuma yana iya ya ta rarraba su kamar ya yi hamsin haka sun hankalin shi da ya sai kawo
zuwa jimawa ko kuma kamar kaka kamar zuwa shi shi dai abin da ake bukata ɗarin da ake bukatar mutum ya yi da safe ya yi dari da marece daga cikin azkarus sabahi wal masa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle ba sharadi ba ne ba cewa sai ka sadar da su kai tsaye idan kana tsakiyar yi wani abu ya zo ya gitta maka ba laifi za ka iya katsewa in ka gama kuma ka ci gaba ka yi da sa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin littafi na uku shine kitabun zaka mun tsaya ƙarshen babi na talatin da biyu shine baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin mutum ya yi sadaka ya dawo ya karbi sadakar shi wanda mun wuce da hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda wanda ya rawaito cewa mahaifinsa umar ya sayi duki na musamman ya bada shi domin a hau a yi shahadi fi sabilillahi ya danka ma wani sahabi wata rana umar sai ya ga wannan duki an kawo shi kasuwa za a sayar an gane ko karka fahimci cewa sai da dokin zai iya saka kudin aljihun shi a'a takan iya yiwuwa dokin ya kasa kenan dole a sayar da shi sannan a mai a mai gurbin da wani shine Umar sai yayi nihin ya sayi wannan doki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa karka koma game da abin da kai sadaka don haka ka'ida a nan malamai suka ce bayyada cewa abin da ka ɗauka ka bada sadaka in kaga ana sayar da shi ka taya a sayar maka me yasa saboda kasancewar duk wanda ka bashi abu fi sabilillahi sadaka idan kai kace kake bukata to ba za ka sai abin da kima shi ba zai iya ce maka dauki ba da abin da ka bada kawai da sauransu to don haka kasancewar shine a nan yake nuna mana haramcin mutum ka yi sadaka ka dawo kuma ka karɓe sadakar ka illa kasancewar ta hanyar saya malamai sun ajiye shi a matsayin karhanci tare da cewa wasu suna ganin haramun ne illa kasancewar hani a nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hani ne wanda yake na tsarkakewa don kar ya zamanto ka sayi abun ba tare da kimar shi ba yau za mu tashi babi na talatin da uku قال المسن قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الصدقة عن الميت Malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na yin sadaka a madadin matacce ma'ana a mamaci sadaka. قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن إكرمة هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن, أم إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن وبه يقول أهل العلم يقولون ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال ومعنى قوله إن لي مخرفا يعني بستانا عبد الله بن عباس الله إكارا مسيدا كيشيوا للي ونمتنيا فأغا منزان الله صلى الله عليه وسلم wannan mutum ko kamar yadda bayani ya gabata shine sa'ad ibn ubada Allah ya kara masa yadda yace ya rasulullah inna ummi tuwfiyat yace ya rasulullah mahaifiyata Allah ya karbi rayuwarta a riwaya wadda ta gabata a cikin bukhari yake cewa na tabbatar da cewa da ta samu damar yin wasiya da ta yi wasiyar cewa a yi mata sadaka to mutuwa ta mamaye ta shi ne sai yake cewa ya rasulallahi shin idan na mata sadaka za ta iya samun ladan wannan sadaka shi ne ya ce a yan fa'uha in ta saddaktu an ha ya ce shin idan na yi sadaka a madadinta wannan sadaka za ta amfane ta qala na'am manzo Allah yace da shi kwarai qala sai yace fa inna li makhrafa ce ya rasulullahi ka san da cewa ina da wata gona ta musamman an gane ko lafazin makhraf wato ita ce gona in ma ta dabino ko kuma ta inabi ko kuma wani abu na daban shine yace fa ushiduka anni qad tasaddaqtu bihi anha ina shaida maka ina tabbatar maka ya rasulallahi wannan gona na bada ta sadaka a madadin mahaifiyata wannan hadisi dalili ne akan cewa mamaci ladan duk abin da aka masa na sadaka zai sadu zuwa gare shi wannan dalili ne a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mamaci ana buƙatar a yi masa sadaka kuma tabbas babu wani saɓani ladan wannan sadaka zai sadu zuwa gare shi illa kasancewar abinda muke so mu sani sadaka dai ibada ce wadda Allah ya shar'anta mana ita da nassi na alkur'ani da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam wanda ita ku ibada hanyar koyanta hanya ce daya daya shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka sadakar da za ta sabi zuwa mamaci sai sadakar da aka yi ta akan tsarin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba wani abu bane ba wanda yake na daban wanda aka zo aka kirkire shi a matsayin bid'a ma'ana abinda ba Allah bai karantar da mu a cikin alkur'aninsa kuma ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama ba saboda haka bayani da ya gabata akan kwatancin wannan hadisi a darasinmu na bukhari da ya gabata kasancewar duk wata ibada ba wanda ya isa ya bata sababi ko ya ba ta jinsi ko ya ba ta gwargwado ko ya ba ta zamani ko ya ba ta wuri ko ya ba ta kaifiya illa Allah tabaraka wa ta'ala ko manzon shi don haka ba wanda ya isa ya kayyade cewa ran uku za a ma mamaci sadaka ta farko idan aka masa ran uku kuma ba za a koma yi ba sai ran bakwai idan aka yi ran bakwai kuma sai ran arba'in daga arba'in kuma sai shekara idan ka ce haka za ka yi sai mu ce wane ne ya bata wannan zamani shin Allah ne ya bata wannan zamani ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam kuma mi wane ne ya bata jinsi cewa tuwon tsaki za a yi da wake da shinkafa sannan kuma a yanka wane ne ya bada cewa da wannan abu za a mamaci sadaka don haka kasancewar wannan abu ne wanda yake ya yi hannun riga da karantarwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mamaci a duk lokaci yana buƙatar a yi masa sadaka saboda shi mutumin da ya riga ya mutu duk wasu hanyoyi wanda yake na lada sun riga sun tsaya wanda zai ringa samun sakamakon lada illa hanyoyi kamar guda uku kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nuna mana. hanya ta farko ita ce sadaka mai gudana wadda ya riga ya gabatar ma kansa tun yana raye ma'ana ya yi wani abu wanda jama'a za su amfana da shi abin da zai dawwama kamar misali ya gina rijiya jama'a suna shan ruwa ko ya gadar da wani littafi na addini alkur'ani da sauran littattafai ko ya gina masallaci ko ya gina makaranta ko ya gina wata hanya jama'a suna wucewa ko ya gina gida ya sanya mutane fi sabilillahi su zauna ko gidan baki da sauransu ko ya shuka wata itaciya wadda ana amfani da 'ya'yanta ko ana shan inuwarta da sauransu waɗannan su ne ake ko gidan likita da sauransu wannan su ne ake kira sadaka jariya abinda jama'a za su amfana da shi to wannan ko bayan mutuwarka ladan zai ringa tarar da kai na biyu shine manzon Allah ya ce mana ko kuma ilimi wanda yake ya gadar da wani ilimi ilimin da ake amfani da shi ma'ana ilimi na addini ko ilimi na sana'a domin ci gaban al'umma ta musulmi to wannan shi ma ladan shi zai ringa gudana ko bayan mutuwar shi na uku shine da wanda yake nagari wanda zai ringa masa addu'a in ya masa addu'a wannan addu'a tana iske shi to don haka a nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa mamaci idan aka yi sadaka a madadin shi zai samu ladan wannan sadaka to don haka wannan kofa ce a buɗe an gane ko ba maganar ka ce da abu kaza za a yi sadakar ko ka bata zamani cewa a ran uku za a yi da ran bakwai da arba'in da kuma shekara shi kenan an manta da mamaci kwata-kwata idan Allah ya baka damar yi ma mamacinka sadaka ba wanda zai hana ka a kullum kai masa sadaka iya gwargwadon ikonka duk abin da ka samu in za ka iya masa sadaka a kullum haka aka yi bukata amma maganar ka keɓance mata wani zamani to wannan kasancewar bid'a ne saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma saba ma manzansa ne don haka sai su ringa kamo wasu dalilai waɗanda suke tarkacen hadisai ne waɗanda suke maudu'ai wanda kirkira su aka yi a can cikin wani littafi na al'imamu suyudi wanda ake kiran shi alhawi lil fatawi cewa ai mamaci wai in mumini ne kusan kwana arba'in ake ana tada shi ana tsoratar da shi ana tambayarsa don haka ake bukatar a yi masa sadakar uku da sadakar bakwai da sadaka arba'in da sauransu duka waɗannan ba sa zama dalili a shar'ance iya abin da yake dalili shine abin da yake cikin alkur'ani ko sunna ingantacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na in kuna sadakar uku wasu su ba sa ta uku sai ta bakwai to don haka al'amura ne waɗanda suke saboda wata maslaha da wasu jama'a suke da a ƙarƙashin wannan sadaka da sauransu wallahi shi ya kai sun hana mutane su fahimci inda aka sa gaba wanda kasancewar a wannan sadaka ta uku da ta sati da ta wannan su da yawa iyalin mamaci sai sun yi bashi an cinye duk abin da aka tara a irin wannan lokaci sannan kuma an bar su da larura bayan haka wanda bayani ya gabata wani dan uwa yake cewa lokacin da wani abokin shi ne ya rasu yake gaya mu duk kudaden da ake tarawa na sadaka sai ya tattara su sai ya tafi gidan shi da su aka zo ran uku aka tare kudi gaba daya daman da doguwar jallabiya irin ta maka kawai hoto ya samu hirami sai ya dar mai kudin sai ya koma ya dauki wasu yan canji ya ba malamai ya ce a yi addu'a ya ba su jika biyar ya ce su sauke alkur'ani suka ce su ba sa sauke alkur'ani a jika biyar ya ce to akwai gardawa a unguwanmu ya ce zan ba su sauke mushi wani daga cikin malaman makwabcin mamacin ya tashi ya shiga ya ce ai ga ya wane ya hana amma dan uwansu irin yadda ake ma kowa dan uwan shi daga kauye sun dan kullo abinda suka kawo ya amshi kudi jika 35 a wajensu ya zo da wannan yan kudi suka haɗe suka rabe bayan an gama bikin mutuwa wannan kudi da shi wancan ya tattare a cikin wannan kudi ya sayo buhun dawo masara da buhun shinkafa da sauran kudi sama da jikka ashirin ya kawo ma iyalin mamacin har sai da suka sauka daga takaba mata biyu ne da 'ya'yansu ba su buƙaci ba wani abinci akan wannan suka gane ashe wannan shi shine masoyinsu wancan kuma suka yi ta tsine masa saboda me yasa ya damfare su ya yaudare su to don haka kasancewar ita sadaka abu ce kofa buɗe duk mutumin da yake da damar yi ma mamacinsa sadaka a duk lokacin da yake da dama zai iya masa in su dubu za ka masa sadaka a wuni ba wanda ya hana ka kuma haka ake bukata amma ba ta zamani cewa ran uku da sati da arba'in da shekara wannan ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce ba shine anan yace ya rasulullahi inna ummi inna ummiya tuwufiyat ya ce ya rasulallahi mahaifiyata ta rasu a fayan fa'uha in ta saddaktu anha ya ce idan na yi sadaka a madadinta wannan sadaka za ta amfane ta kala na manzan Allah ya ce kwarai duk wanda ya ma mamacinsa sadaka tabbas mamacin zai samu ladan sadaka kala sai ya ce to fa inna li makhrafa ya ce ya rasulallahi ina da wata gona ta musamman an gane ko domin sa'ad ibn ubada ne su kuma mutanen madina daman manoma ne musamman gonakai waɗanda suke na dabinai da sauransu sai ya ce fa duka an ni tasaddaqat tasaddaqtu bihi anha yace ya rasulullahi ina shaida maka wannan wannan gona nayi sadaka da ita a madadin mahaifiyata kenan anan me ake bukata ɗa yana da haƙƙi na mahaifinsa ma'ana ya yi ƙoƙarin gabatar masa da ayyuka na alkhairi bayan mutuwar shi ɗa ya yi ƙoƙarin ma mahaifinsa sadaka da duk wani aiki wanda mahaifinsa zai samu lada al'imamu turmizi yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa malamai kuma a kansa suke haka suka ce laisa shay'un yasilu ila al-mayyiti illa sadaqatu wa du'a babu wani abu da zai sadu zuwa mamaci daga cikin dukkan wasu ayyuka na lada sai sadaka kuma sai addu'a wannan tabbas ne babu sabani a wajen magabatan kwarai wannan fada kuma fada ce ta malaman malikiya da malaman shafi'iya an gane ko iya abin da suka takaita wanda mirai zai iya gabatar ma mamaci shine in ma sadaka ko addu'a amma tare da cewa malaman hanabila da su da malaman hanafiya suna ganin cewa mamacinka za ka iya masa sallah da sunan cewa Allah ya sadar masa da ladan sallar ko azumi da sauransu da sauran wasu ayyuka na ibada suna ganin cewa za ka iya masa illa kasancewar wannan matsala ce wadda malamai sun tattauna a kanta dalilai sun wuce a lissafa amma kauli mafi rinjaye kaulin malikiya da su da malaman shafi'iyya wanda suka tabbatar da cewa waɗannan abubuwa su ne wanda wato mirai yakan iya mamamaci sai kuma abu na uku wanda shi kuma yana ƙarƙashin addu'a shine karatun alkur'ani wannan shi ma ba saɓani ɗaku jika zai iya karanta alkur'ani in ma ya karance shi gaba ɗaya ma'ana ya sauke alkur'ani ko ya karanta wasu surori da sunan cewa Allah ya sadar ma mahaifinsa ko kakan shi wannan ba saɓani a wajen magabatan ƙwarai ɗa ko jika zai iya karanta alkur'ani da sunan Allah ya sadar da ladan ga mahaifinsa amma ba za a ɗauki hayar wani da sunan cewa ya sauke masa alkur'ani wannan malaman malikiya da malaman hanafiya da su sauran gaba ɗaya sun tafi akan cewa bid'a ce ba aikin magabatan kwarai ba ne an gane ko ba aikin magabatan kwarai ba ne ba ya zamanto a yi kwantara a sauke ma mamaci alkur'ani amma ɗakoci ka zai iya karanta masa wannan babu sabani sannan daga cikin ayyukan da ladan ke iya saduwa zuwa mamaci wanda shi ma babu sabani shine yi masa hajji kamar yi masa hajji kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana wani zai iya ma wani hajji ba ma wanda yake matacce ba wanda yake raye ya kasa zuwa yayi wanda kar mu manta hadisi ya gabata akan haka shine sai ya ce wa qad rawa ba'dhum hadha al-haditha yace wasu daga cikin marwaita sun rawaito wannan hadisi daga Amr ibn Dinar shi kuma daga ikrima daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a matsayin cewa hadisi ne mursal ma'ana ikrima ya ɗaukaka danganan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya ambaci abdullahi dan abbas a takaice dai hadisin hadisi ne sahihi domin yana cikin bukari da sauran littattafai na hadisi malam ya ce wa ma'ana qaulihi inna li makhrafa ma'anar faɗarsa da ya ce inna li makhrafa abinda ake nihi da makhrafa ya ce ya ani bustanan ita ce gona mun gane kenan waɗannan abubuwa biyu ba saɓani a kansu sadaka ko addu'a kowa ko da ba ɗanka ba ne ba jikanka ba ne zai ko ba ka da alaƙa tsakaninka da mutum za ka iya masa addu'a bayan mutuwar shi kuma allah zai sadar masa hakanan sadaka za ka iya masa koma wane ne amma abin da ya shafi karatun alkur'ani sai da ko jika a magana wadda take mafi inganci shi kadai yake da damar da zai iya karanta ma mahaifinsa alkur'ani ko kakan shi babu babu babu fin nafaqati nafaqatil mar'ati min baiti zawjiha babu ma jaa fi nafaqatil mar'ati min baiti zawjiha wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato na ciyarwar mace game da abin da ke cikin gidan mijinta ma'ana ta ɗauki wani abu da ya kawo na abinci ta ciyar da shi fi sabilillahi shi menene hukuncin haka قال حدثنا حناد وابن السري أبو السري قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا قال وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث أبي أمامة حديث حسن قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تصدقت المرأة إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا شيئا له بما كسب ولها بما أنفقت قال أبو عيسى هذا حديث حسن قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المؤمل عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت حسنة وللخازن مثل ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا أصح من حديث أمر بن مرة عن أبي وائل وأمر بن مرة لا يذكر في حديثه أم مسروق wato abu umama albahili Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hudubarsa ta shekarar hajjin bankwana ma'ana ita ce shekara ta tara wadda wannan hajji bayan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kuma yin wata hajji ba don haka ake kiranta hajjatul wada' shine a cikin hajjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mu a cikin hudubar manzan Allah yake cewa takan iya yiwuwa ba zan sake haduwa da ku ba daga wannan lokaci sahabbai suka ambaci wannan hajji hajjin bankwana saboda tun a wannan lokaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu hannunka mai sanda tare da cewa kuma dalilai sun wuce a lissafa wanda a ran nan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da fadarsa al-yawma akamaltu lakum dinakum cewa a yau na cika muku addini tun daga wannan lokaci sahabbai suka fashe da kuka sun san kasancewar wato tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kusanta domin Allah ya riga ya cika addini shi kuma daman iya wata misiyanci aka turo shi duk wani sako ya isar ma da al'umma wanda a cikin wannan hudubar a ƙarshe manzon Allah yake cewa kusan da cewa Allah zai tsida ku a gobe kiyama kuma zai muku tambaya game da ni shin sakon da ya dora mun na isar muku ko ban isar ba suka ce wallahi amanar da Allah ya dora maka ka bayar da ita iya abin da ya dora maka na sako ka isar da shi sai ya daga yatsarsa sama yana nuna yana cewa Allahumma shahad yace ya ubangiji na ka shaida bayan ka sun ce na isar da sakonka to don haka wannan hajji wato ake ambatanta cewa hajjin bankwana shine wannan sahabi yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kudubarsa a shekara ta hajjin bankwana na faɗa cewa la tunfiqu imra'atun shay'an min baiti zawjiha illa bi izni zawjiha kada mace mumina ta sake ta ciyar da wani abu daga cikin gidan mijinta ma'ana abin da shi ya kawo sai da izinin miji don ya halatta mace ta ɗau wani abu ta yi sadaka da shi sawa'an abin da yake abinci ko wani tufafinsa ko wasu abubuwa dole sai da izinin shi an gane dama ta biyu kuma sai in ta fahimci cewa ai ba zai iya damuwa ba akan wannan abu kamar ma ya yi musamaha akan shi to wannan ba laifi za ta iya ɗauka ta bada amma duk abin da ta san cewa abu ne mai kima to bayya halatta ta ɗauka ta bada fi sabilillahi dole sai da izinin shi kila ya rasulallahi sai aka ce ya manzan Allah wala ba'am ko da abinci ne mace ba za ta ɗauka ba ta ciyar da shi qala sai manzan Allah ya ce zalika afdalu amwalina yace ai abinci shine fiyayyen dukiyarmu shin akwai abincin da ya wuce akwai dukiyar ta wuce abinci ba magana ba abin da ya wuce abinci saboda kasancewar shi abinci in akwai shi ana iya rayuwa ko da babu kudi a aljihu amma kasancewar inda kudi ba abinci to ba maganar dukiya to shine anan manzon Allah ya ce zalika afdalu amwalina ai abinci shine fiyayyen dukiyar mu dan haka kenan wannan ka'ida ne ita mace bayya halatta ta ɗau wani abu daga cikin gidan mijinta abin da shi ya shigo da shi ya kawo kenan ba wanda yake nata ba mallakarta in abu wanda yake mallakarta ne to ana buƙatar shi ma ta shawarce shi an gane ko ana buƙatar ta shawarce shi amma kasancewar in dai shi ya kawo to haramun ne ta ciyar da shi dole sai da izinin shi malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga sa'ad ibn abi waqqas da asma bintu abi bakar da abu huraira Allah ya kara masa yadda da abdullahi ibn amr da aisha Allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a ƙarƙashin wannan babi shine malam yake cewa hadisin abu umama hadisi ne kyaukyawa a takaice hadisi ne hasan hadisi na biyu shine hadisin aisha wanda malam ya ishara maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da ita idza tasaddaqatil mar'atu min baiti zawjiha idan mace ta dau wani abu a gidan mijinta ta yi sadaka da shi abinci ko wani abu wanda yake na daban kana lahabihi ajr wato tana da lada a madadin wannan sadaka da ta yi a sababin wannan sadaka da ta yi wani zauji mislu zalik shi ma kuma mijin yana da lada kwatancin abin da ta dauka ta bada sai ce wani lahazini mislu zalik shi ma wanda yake mai tsaron mangaza shi ma yana da lada kwatancin haka misali mutum ne ya wakilta ka tsaron mangaza ka tambaye shi izini ya baka izini idan mabaraci ya zo ba laifi za ka iya ɗaukan ɗan wani abu ka bashi to duk lokacin da mabaraci ya zo ka ɗauka ka bashi kai kana da lada cikakke shi mai gidan naka wanda ya baka tsaron shi ma yana da lada cikakke haka ita ma mace idan ta ɗauka ta bada tana da lada cikakke shi ma mijin yana da lada cikakke shi ne manzo Allah ya ce wala yanqusu kullu wahidin minhum min ajri sahibihi shay'a kowane ɗaya daga cikin su ba zai tauye ma dan uwansa wani abu daga cikin ladan shi ma'ana ba a ladan ɗaya bane za a rabu a dan yo cikare cikare a ba ɗaya kowa lada ne cikakke na sarka ubangiji tabaraka wa ta'ala zai bashi sai ce lahu ma kasa ba shi mijin yana da lada a sanadiyar abin da ya nemo saboda abincin shi ya nemo inda bai nemo ba ai ba za a bayar ba sai ce wala habi ma an faɗa ita kuma tana da sakamakon lada a sababin ciyarwa da ta yi ita da ta ɗauka ta bada to tana da lada saboda shi ai galibi ba a zaune ba yake a gida to amma duk lokacin da mabukaci ya zo in ta ɗauka ta bada tare da izinin shi da wannan tana da lada shi ma kuma yana da lada cikakke saboda shi ya nemo illa kasancewar dai kamar yadda wancan hadisi ya gabata sharadi ne dole sai da izinin miji al-imamu tirmidhi ya ce wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa a takaice na cikin bukhari da muslim hadisi na uku hadisin aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بإيب نفس غير مفسدة idan mace ta ɗau wani abu daga cikin abin da ke gidan mijinta ta bayar da kyauta ko sadaka bi ɗibi nafsin amma da daɗin rai wannan sharaɗi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana kenan sadaka na daga cikin sharaɗa na samun karɓuwarta shine ka bada da daɗin rai ba tare da gunguni ba shar'i na biyu sai ce kuma gaira mufsida ba halin tana mai banna ba don ta bannata masa dukiya a gane ku in dai ta cika waɗannan sharɗa biyu ga daɗin rai sannan kuma ba don banna ba kana laha mislu ajrihi manzon Allah ya ce tana da kwatancin ladan wato tana da kwatancin ladan sa ma'ana irin ladan da za a ba mai gidan ita ma haka za a bata shine yace lahama na wata hasana ta cancanci lada a sanadiyar wato shine kyaukyawar niyya da ta yi kenan ta yi ne da fi sabilillahi sannan kuma wato gaye da daɗin rai sannan kuma babu mummunar niyya shine bannata masa dukiya shine yace lahama da wata hasana tana da lada a sanadiyar kyaukyawar niyya da ta yi sai ce wani da khazin mislu zalim manzon Allah ya ce shi ma mai tsaron mangaza yana da lada kwatancin yanda za a ba mai gida malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice na cikin bukhari da muslim malam ya ce wannan kuma ya fi inganci dangane da hadisin amr bin murra daga abu wa'il domin abu murra a cikin hadisin sa bayya ambatan cewa daga masruk an gane ko kasancewar kenan wannan na karshe ya fi inganci akan wancan hadisi na kenan na amr bin murra tare da cewa gaba su dai hadisai ne ingantattu abinda suke nunawa ana buƙatar mace ta nemi izinin mijinta dangane da yin sadaka bakin gwargwado abin da ya kawo saboda su yi tarayya a cikin lada babu ma ja a fi sadakatil fidir wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na zakar kunu ko kuma mu ce zakka ta hudda kai kasancewar ita zakka ta hudda kai so da yawa wasu malamai sukan hada ta a cikin abin da ya shafi kitabu siya me yasa saboda na kasancewa karshen gama azumi illa kasancewar su malaman hadisi da yake zakka ce ta musamman sai su kwatsa ta a cikin babi wanda yake na zakka amma galibi malaman fikihu suna kawo sadaqatul fitr wato a ƙarshen babi wanda yake na azumi قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن سفيان عن زيد بن أسلم عن إياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أكب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر قال فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا سالم, سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمه أو سواع ساء من طعام قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن وروى وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج وقال عن العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث قال حدثنا جارود قال حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعير وعبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفجر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم إذا كان للرجل عبيد غير المسلمين إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة فدر وهو قول مالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم يؤدي عنهم وإن كانوا غير مسلمين وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق wato abu sa'ida al-kudri Allah ya kara masa yadda ke cewa mun kasance muna fitar da zakka ta hudda kai yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cikinmu ma'ana manzon Allah yana raye muke fitar da zakka ta hudda kai shine sa'i ɗaya na abinci an gane ko? ausa an sha'ir ko kuma sa'i wanda yake na sha'ir sha'ir kwaya ce wadda ake abinci da ita wanda halittar ta na kusa da halittar alkama sai ce ausa min tamr ko kuma sa'i daya wato na dabino ausa min zabib ko kuma sa'i daya na zabib azabib shine inabi idan ya bushe sannan suke auna shi tiya tiya shine ake kiran shi azabib ausa min akib yace ko kuma sa'i daya wato na dabino wannan na ciku an gane ko domin nike shi suke sai ce falam na zar nukuri juhu hatta kadima mu'awiyatul madina ya ce ba mu gushe ba a cikin dukkan waɗannan abubuwa sa'i ɗaya muke badawa har sai da mu'awiya ibn abi sufyan wato ya gabato birnin madina kenan daga can sham fata kallama wato ya yi ma jama'a magana dangane da haka ma'ana a cikin hudu ba ma mutane magana akan abin da ya shahi wato shine zakka ta hudda kai fakana fi ma kallama bihin nas ya kasance cikin abin da ya ma mutane magana ya ce musu inni la aramu daini min samra isha ya ce ni ina ganin cewa mudu biyu na alkama ta birnin sham ta'adilu sa'an min tamr ai zai yi daidai da sa'i daya wato na dabino wanda shi sa'i mudu hudu shine sa'i guda kamar tiya dai tamu wadda ake awo da ita ana to shine shi muawiya yake ganin cewa idan aka ba da mudu biyu na irin wannan alkama ta birnin sham domin alkama ce kyaukyawa to za ta tsaya matsayin kenan sa'i daya wato na dabino da kuke badawa ko a nan madina an gane ko kala sai ya ce fa aka nasu bi zalik mutane sai suka karbi wannan magana ta mu'awiya shi yana ganin tunda ita wannan alkama ta fi da binin kima kenan idan aka ba da mudu biyu na wannan alkama kenan daidai yake da mutumin da ya ba da mudu hudu wato na dabino abu sa'id sai ya ce fa la azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu yace ni dai ba zan gushe ba iya abin da nake badawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi dai zan ci gaba da badawa saboda kasancewar wannan iya ijtihadi ne na Muawiya shi dai iya abin da ake bukata abinci ake bukata a bada kuma matsakaicin abincin da kuke amfani da shi shine ake bukatar a bada inda za ka jimre ka ba da fiyayyen abinci wanda ka fi so to wannan haka ake bukata amma kar ka ba da ƙasa da abin da kai baka ci ka ɗauka ka ce shi za ka ba da zakka ta hudda kai iya abin da ake bukata ka ba da tsaka tsakiya amma in za ka iya jimrewa ka ba da ƙololuwar abinci shi aka fi so to kenan anan shi muawiya iya ijtihadin shi ne ya nuna ma jama'a cewa shi a iya abin da yake gani ra'ayinsa a yau tunda ita wannan alkama ta fi da binin kima kenan mutum idan ya ba da mudu biyu zai iya tsayawa matsayin mudu hudu wanda yake na dabino shi abu sa'idu sai ya saba masa akan haka ya ce ya ce abinda na kasance ina fitarwa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi zan ci gaba da fitarwa ba zan daina ba akan haka to don haka kasancewar wannan ku shine dalilin da malamai suka tafi akan cewa duk abin da yake mai sunan abinci shi za a bada komin kimar shi ba maganar ka rage akan mudu hudu kamar yadda kasancewar haka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke kai shine anan malam yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce aiki a wajen malamai akan haka yake ya rauna min kulli shay'in sa'an ko ma wani irin abinci ne kawai sa'i ɗaya za ka bada shi ne mudu hudu sawa'an wannan ya fi wannan kima in dai za ka bada mudu hudu za ka bada wanda zai bada shinkafa mudu hudu zai bada wanda zai bada dawar gona kamar misali wanda shine iya abincinsa shi ma mudu hudu zai bada ba maganar cewa tunda shinkafa ta fi dawar gona kima kina ita iya ana iya bada mudu biyu mana ya ce wa huwa qawlu shafi'i wa ahmad wa ishaq wannan kuma fada ce ta al-imamu shafi'i da al-imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim wasu daga cikin malamai daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu suna ganin cewa min kulle shay'in sa'u daga dukkan wani abinci zaka bada sa'i daya shine mudu hudu illa min al-burri suka ce sai dai wato alkama fa innahu yujzi'u yace nisfu sa'in rabin sa'i wato na wadatarwa wa yake ishara kenan wancan kamar yadda muawiya ya tafi akan haka cewa in dai alkama ce to zaka iya ba da nisfu sa'i sai ce wa huwa qawlu sufyan thawri wa ibn mubarak wannan kuma fada ce wato ta sufyan thawri da shi da abdullahi dan mubarak malaman kufa dan haka su iya abin da suke gani idan alkama ce zaka ba da kenan rabin sa'i shine mudu biyu kamar yadda shi mu'awiya ya tafi akan haka da wasu daga cikin sahabbai wato hadisi na gaba hadisin wato amr ibn shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura mai shela a titina waɗanda suke na makka lafazin fijaj jam'i ne na wato alfaj idan aka ce fajjun wato ita ce babbar hanya kenan shi ne ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tura wanda yake mai shela a titina na makka na shelar cewa ala ku saurara inna sadakatar fitiri wajibatun ala kulli muslim lalle zakka ta hudda kai wajibi ce akan dukkan musulmi namiji ko mace ɗa ko bawa yaro ko wanda yake babba an gane ko a nan kuma sai ka ƙara cewa wanda yake matafi ko wanda yake mazauni domin bulaguro bai daga cikin abubuwan da suke sauke ta kamar yadda malaman fikihu suke ƙarawa akan haka sai ce muddani min qamhin aw siwahu mudubi ne za a bada daga alkama ko abin da yawa ne ce alkama sa'u min ta'am in wani abinci ne na daban shi kuma sai a bada sa'i guda shine mudu hudu illa kasancewar wannan hadisi da ya inganta zai zama hujja ga mu'awiya da sauran sahabbai waɗanda suke tare da shi kuma da waɗancan malaman kufa da sauransu illa kasancewar hadisi ne da'ifi bai inganta ba an gane inda ya inganta da hujja ne kenan in alkama ce mutum mudu biyu zai bada amma duk wani sauran abinci kenan mudu hudu zai bada to illa kasancewar bai inganta ba ko alkama zaka bada mudu hudu zaka bada shine sa'i guda mala ya ce wannan hadisi hadisi ne gari kuma hadisi ne hasan a takaice dai hadisi ne da'ifi ya ce umar ibn harun ya rawaito wannan hadisi daga ibn jurai sai yake cewa daga al-abbas ibn mila shi kuma daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambata wannan sharan wannan hadisi yake cewa jarud shi ma ya rawaito hadisin daga amr ibn harun sannan hadisi na hudu shine hadisin abdullahi dan umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakka ta hudda kai akan namiji da mace da da bawa sa'i daya wato na dabino ko kuma sa'i na sha'ir qala sai yake cewa fa adana nasu ila nisfi sa'in min burrin ya ce jama'a daga cikin sahabbai sai suka karkata zuwa ba da rabin sa'i wato na alkama ke da wannan su iya ijtihadin wasu ne daga cikin sahabbai amma ba ijma'i ba ne saboda da yawa daga cikin sahabbai sun saba musu ba su yarda ba yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kowane abinci sa'i za a bada wanda a zamanin nashi ma akwai alkama kuma mudu hudu ake badawa kenan dan haka shi abu sa'id yake cewa ni dai ba zan gushe ba koma mai zan bada mudu hudu zan bada kamar yadda na kasance ina badawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan dalili ne akan cewa shi kanshi Abdullahi dan Umar bai mara musu baya ba akan haka me yace ce yayi fa adalan nasu yace jama'a ta sahabbai sai suka karkata ila nisfi sa'in min bur zuwa ba da rabin sa'i wato daga cikin alkama mala yake cewa haza hadisun hasanun sahihun wannan hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce illa kasancewar abinda hadisin yake nuna mana zakka ta hudda kai farilla ce an gane ko abu ne wanda Allah ya wajauta mana in mutum ya bada zai samu sakamakon lada idan yana da halin badawa ya ki badawa to wannan yana da zunubi domin ya tozartar da abin da Allah ya wajabta masa shi ne mala ya ce a wannan babi akwai hadisi daga abu sa'id da abdullahi dan abbas da kuma kakan haris ibn abdurrahman ibn abi zubab da sa'alaba ibn abi su'air da abdullahi ibn amr Allah ya yarda da su hadisi na biyar shine hadisin abdullahi dan umar ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakka ta huddakai a cikin watan ramadan ma'ana karshen sa kenan sa'i ɗaya na dabino ko sa'i ɗaya na sha'ira akan dukkan ɗa ko bawa namiji ko mace amma fa daga cikin musulmi an gane ko wannan kenan menene kaidin wanda zakar take zama wajibi akan shi sai wanda yake musulmi al-imam tirmidhi yace hadisin abdullahi dan umar hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce malik ya rawaito hadisin daga nafi daga abdullahi dan umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwatancin hadisin ayyub amma a riwayarsa ya dada cewa minal musulmi na daga cikin musulmi kenan duk wanda yake ba musulmi ba ba wajabcinta a kan shi sai ce wa rawahu gairu wahidin annafi walam yazkur fihi min almuslimi ba ɗaya ba biyu ba daga cikin marwaita sun rawaito hadisin daga nafi amma fa ba maganar cewa min almuslimi amma wacce riwaya riwaya ce ingantacciya don haka yace malamai sai suka yi sabani wasu suka ce idan mutum yana da bayi waɗanda suke ba musulmi ba to ba maganar ya ba da zakka ta hujja kai a madadinsu idan kana da bayi fitar da zakka ta da kai wajibi ne a kanka tunda su matsayinsu mallakar ka ne in lokaci ya kai za ka fitar musu amma sharaɗi sai in musulmi ne idan ba musulmi ba ne ba maganar ka hudda musu wannan fada ko fada ce ta al'imamu malik da al'imamu shafi da al'imamu ahmad wasu daga cikin malamai suka ce ko da ba musulmi ba ne ba dole za ka ba da zakka ta da kai a madadinsu kenan wacce riwaya wanda ba kaidin cewa minal musulmi wannan kuma faɗa ce ta sufyanu sauri da ibn mubarak da ishaq illa kasancewar faɗa mafi rijaye a nan bawa sai in musulmi ne za a fitar masa wanda ba musulmi ba ne ba maganar a fitar masa to wannan babin yana da alaka da shi babu ma ja a fi takadiri ha qabla sala قال حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المدني قال حدثني عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم يوم الفطر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة wato abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umarni dangane da fitar da zakka ta hudda kai kafin yin sammako a ranar idi domin yin sallah ma'ana kafin a je masallaci ake bukatar abadata don haka wannan dalili ne wanda yake nuna mana zakka ta hudda kai tana da lokaci lokacin da take zama wajibi akan musulmi shine idan alfijir ya keto a ranar idi amma tare da cewa ba laifi kafin ran idi da wuni ɗaya ko wuni biyu mutum zai iya gabatar da ita musamman idan abincin da yake da wahalar sarrafuwa ne don haka kuma hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya bada ta kafin sallar idi shine ya bada zakka amma duk wanda sai da ya bari an taso daga sallar idi wannan sadaka ce daga cikin sadakoki ba za ta tsaya masa ba matsayin sadakatul fitr shine malam yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne garib hadisi ne ingantacce haka kuma malamai suka so mutum ya fitar da ita kafin ya yi sammako zuwa masallacin idi dan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu zarin kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك